to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim tafsiru ababul jumu'ati rasantar da babobin juma'a bayani akan abin da ya shafi sallar juma'a na'am ba farli yawmil jumu'ati wa lailatul jumu'ati babu farlar da take cikin daren juma'a yin juma'a da daren juma'a
قال نبي عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال manzo Allah kala Abu Hurairah Allah ya kare da a gare shi yace قال رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace خير يوم العيد fiyayyen yini da rana ta fito a cikin sa يوم الجمعه shine yinin juma'a فيه خلق ادم a wannan yinin ne aka halicci annabi Adam وفيه a بدع wannan yinin ne aka sako da shi nan duniya وفيه تيب عليه a irin wannan yinin ne aka karbi tubansa وفيه a ما irin wannan yinin ne ya koma ga Allah وفيه تقوم الساعه a irin wannan yinin ne za a yi tashin alkiyama وما من دابة إلا وهي مصفة يوم الجمعة babu wata dabba sai ko tana shiga duk wani mai rai yana shiga taitayinsa a ranar juma'a حين tun تصبح daga sanda ta gawayi gari حتى تطلع har الشمس zuwa rana ta fito شفق من الساعة don tsoro wato daga sanda alfijir ya kyama har zuwa rana ta fito to wannan wakacin sai ya zama masu rai suna cikin wani tashin hankali don tsoro daga sa alkiyama إلا الجن والإنس wanda ba ruwansu sai mut- aljanu da mutane su ba ruwansu ba su damu ba وفي ساعة akwai wata sa'a a ran a yinin juma'a da bayan da za a yi bawa musulmi ya dace da ita وهو يصلي alhali yana sallah الله yana roƙon Allah wata bukata لا sai داوي Allah ya bashi wannan bukatar
على كعب ka abul abar yace ذلك في كل سنة يوم a wannan irin ranar da ake samu ta amsa addu'an nan guda ɗaya ce yini ɗaya ne a kowace shekara وقلت بل في كل جمعة sai na ce da shi in ji abu huraira ai duk juma'a duk yinin juma'a ana samun wannan sa'a
قال yace أقرأ كعب kabu ya sake komawa ya karanta attaura قال yace لقى النبي Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaskata.
قال أبو Abu هريرة Hurairah ya ce الملكي عبد الله بن سلام sannan na game da Abdullah Salami وحدثت بمثل Allah ya kara yadda a gare shi wanda shi ma ya karanta at-Taura malami ne na at-Taura gashi kuma sahabi. Na bashi labari da haduwar da muka yi da Ka'abu da abin da muka tattauna.
قال عبد الله بن سلام Abdullah Salami ya ce قال علمت أية ساعة هي na san wace sa'a ce wannan sa'a da aka ce in dai an yi addu'a Allah zai amsa.
قال أبو هريرة Abu Hurairah ya ce قلت له sai na ce da shi أخبرني بها to ka bani labari da ita tunda ka sani.
قال عبد الله بن سلام Abdullah Salami ya ce هي آخر ساعة من يوم الجمعة ai wadda ake nufi ita ce ƙarshen sa'a a yinin juma'a
قلت كيف هي آخر ساعة من يوم da ce الجمعة haba ya za ka ce ita ce ƙarshen sa'a a ƙarshe- a yinin juma'a وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم alhali ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لا يصادفها عبد مسلم bawa musulmi baya dacewa da ita alhali yana sallah تلك الساعة لا يصلى فيها alhali ko ai ƙarshen sa'a a yinin juma'a ba wakatin sallah bane ba a sallah a jiki a wajen wasu da rama ma za ta faɗi a ce za a yi sallah ta nafila ai haramun ne
قال عبد الله بن sai سلام Abdullahi salami ya ce لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ai yanda ka faɗa gaskiya ne amma abin da zaka gane wannan bai kore magana ta ba ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce من جلس مجلسا duk wanda ya zauna mazauni yana sauraron sallah في صلاة في صلاة to yana cikin sallah لا har sai يصلى yayi sallah ana rubuta masa kamar yana cikin sallah shi yasa alhamdulillah irin zaman da ake kenan na ranar juma'a ana zikirin Allah faralar ba ɗaya ba ga faralar cewa daman ba a tashi sai an sallar ju- ah, magarba shi yasa ana sauraron sallar shi yasa ashe zaman gaba ɗaya ana rubuta ladan sallah gashi kuma ladan zikirin da ake Mm.
قال yace فقلت بلى ah, Abu Hurairah ce sai nace gaskiya ne yanda ka faɗa قال هو ذاك Sai Abdullahi sallallahu alaihi wasallam yace ai haka abin yake haka lamarin yake
مار بن عبد الله ناو بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن ابي الاشعث الصنعاني عن اوس بن اوس قال Abu Sufyan al yace قال رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ان من افضل ايامكم يوم الجمعه hakika ranar juma'a tana da mafi- tana daga cikin mafificin yininku فيه خلق a wannan yinin ne aka halitta annabi Adam فيه a كبر ra- a irin wannan yinin ne aka karɓi ransa فيه نفخه a irin wannan yinin ne za a yi busa a irin wannan yinin ne duk a masu rai za su sume Aksuru alayya min salati shi yasa ku yawaita min salati a ranar juma'a na'am anna salatukum domin salatin da kuke ana nuna ta gare ni shi yasa kenan ashe a san da siffar da za a yi wa manzon Allah salati da irin ladabi da hushu'in da za a yi tunda ana nuna salatin da kai masa a gare shi in kai kana wani hali haka za a nuna ka bai dace ba kuwa a ce an nuna ka kana wani hali a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
Ala.
A ƙala, ya ce, sai sabar ka ce, ya Rasulallahi, ya za a bijirar da sallah mu gare, salatin da muke gare ka? Alhali sannan ka koma ga Allah ka daɗe ya kunu da malita, suna shi ɗufin ka daɗe a kabari? Sai ban za Allah sallallahu alaihi wasallam ce, Ubangi subhanahu wa ta'ala ya haramta wa ƙasa ta taɓa jikunan annabawa.
Babu ijabata a satin yanzu yawon juma'a Babin amsa addu'a a wata sa'a ce a yinin juma'a.
Tasnawar bin Salihan, Tasnawar Wabin, Abarni Amru, ya Alifin Haris, Anna Bilaha, Maula Abdulaziz, Haddasahu, Anna Abbas Lamace, Ani Ibn Abdurrahman, Haddasahu, An Jabir bin Abdullahi, An Rasulullahi, Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya kamar ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ranar juma'a sa'o'i goma sha biyu ne. Yana nufin sa'o'i goma sha biyu ne.
la yujadu muslimin yasma ba a samun musulmi da yake roƙon wani abu wani abu yake roƙon Allah wani abu illa atahu Allah azza wa sai ko ubangiji ya ba shi wannan abu ku nemi wannan sa'ad da ake amsa addu'a ƙarshen sa'a bayan sallar la'asar na'am نعم من الثانية بسم الله أخبرني محرمك يعني من بكير عن أبي عن أبي برة بن أبي موسى الأشعري قال
أبو برة بن أبي موسى الأشعري يتي Abdullahi Umar ya ce da ni, ka ji mahaifinka yana faɗa hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam a gaba da lamarin Juma'a yana nufin sa'ad da aka ce ana amsa addu'a a ranar Juma'a. Abubuwan da ce, ya ce kwarai kuwa, na ji shi yana cewa, na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, wannan sa'a tsakanin a ce liman ya zauna akan mimbari har zuwa a gaba sallah.
Abu Dawud Abu Dawud yace ani alal minbari yana nufin akan minbari ba fadlul jumu'ati wannan kuma yake nuna ga wakacin yanda Ibn Hajar al-Asqalani ya kawo a Fathul Bari yace an samu zantutuka daban-daban an samu bambancin fahimta ta malamai daban-daban akan wannan sa an samu fiye da zantutuka talatin ya kawo su daban-daban a ciki akwai cewa ai an yi ma an gama an ƙare akwai cewa zancen da ya fi inganci cewa wannan sa'a tana nan har abada da kuma saɓani akan gwargwadonta da saɓani akan yaushe ne an faɗi da hadisai a baya da suke nuna wato da hadisin abdulhamid salami da kuma hadisin jabiru wanda yake wanda shi ya karbo daga manzo sallallahu alaihi wasallama wanda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a neme ta a ƙarshen sa a bayan la'asar to wanda da yawa daga malamai sun karkata ga wannan kaulin babu farlan juma'a ce babu farlan juma'a حدثنا مسدد حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال ابو هريره الله قال da gare shi yace Allah rasulullahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya alwala ya kyautata alwalarsa sannan ya zo juma'a ya saurara ya shiru a gafarta masa daga wannan juma'ar har zuwa wata juma'a za ma kara masa kwana uku laga-laga amma wanda ya je masallacin juma'a zama ya tsaya shafe kwani daga inda zai sujada to ya zo da yasasshen aiki ma'ana kenan yadda aka fassara a wata ruwayar gaba ɗaya ya rasa ladan juma'a ba za a ce bai juma'a ba wato ba a neman sa da wata juma'a amma dai ladan da ake samu na juma'a shi bai samu ba
حدثنا إبراهيم بن موسى أورنا عيسى حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني هداو الخراساني وأما أولى امرأته أمي عثمان قال سمعت علي رضي الله عنه على منبر الكوفة يقول ناجي سيدنا علي الله قال دا غريشي أبو سمين برو كوفة هنا شوى إذا كان يوم الجمعة إذا رانا جمعة تزو الشياطين براياتها إلى الأسواق سيسي دانوسي سمكو لتوتوشن سيزوها كاسواني tarmunan nasa bi tarabisi sai su ringa jefan mutane da cewa ai a sannu ko jinkirtawa suna jinkirta su daga juma'a Shagadul mala'ikatu.
A wani lokacin ma sai lokacin Juma'ar ya taho sannan suke ta da ciniki. Ciniki da shaidan ne ko aljani ne ya ziga a yi shi ba don komai ba don a ɗauke hankalin mai cinikin daga zuwa Juma'a. Su ko mala'iku su kuma a nasu ɓangaren su san mako zauna ƙofofin masallatai. Ya su rubuta mutumin da ya zo cewa ya zo ya rage awa ɗaya a tada sallah. Wani ya zo ya rage awa biyu a tada sallah. Har sai sanda liman ya fito. Idan mutum ya zauna mazauni da zai sami dama a wannan zaman daga sauraron guduba da duban liman da ya zauna irin nan ya shiru bai zo da abin da yake asashe ba za a ninka masa lada. Amma idan ya zauna daga nesa, ya zauna inda baya ba zai shuɗi ba ba, amma dai tare da haka bai tsaya wani abu ba ya yi shuru, bai zo da wani abu ya sashe ba, to za a ba shi lada ɗaya. Idan kuma zauna mazauni, wannan zari da zai sami dama a wannan mazaunin daga sauraron liman da duban liman, amma kuma sai zo da wani abu ya sashe bai saurari hukumar liman ba to za a ba shi zunubi guda ɗaya za a ɗora masa zunubi ɗaya Kaman ƙala yau mai juma'a ta lissahi sa.
Wanda ya ce da abokin zaman sa ranar juma'a ishuru, to a ya zo da yasashen abu. Wanda ko ya zo da yasashen abu ba samu wani lada na juma'a ba.
Sun mai ƙulufi akir zalika.
Sannan yana faɗa a ƙarshen wannan. shi sai da na Ali. Wannan magana da kwaji na faɗa duk na ji manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan.
Qala Abu Dawuda rawahu al-Walid ibn Muslim Ajib da Jabir qala bin Raba'isi qala mawlam imra'atihi ummi Usman bin Ata'if babu tashdid fi tark al-jum'a babu tsanantawa a cikin barin juma'a حدثنا مسدد وحدثنا عن معمر بن عمرو قال حدثني عبيدة بن سفيان الحضرمي عن ابي الجعدي الدمري وكان له صوبة ان رسول الله شي ابي الجعدي دين ما زال صلى الله عليه وسلم ياتي من ترك صلاه جمعه وندا يبر صلاه الجمعه اكو غبا دaya dan wulakantawa da ita Allah zai yimki bisa zuciyarsa sai dawo yana banna amma bai san annan yake ba
Babu kafaratu man taraka.
Babin abinda wanda ya bar Juma'a zai yi dan ya kankare wannan laifin.
Sallallahu ibn Ali ya haddasa Yazid ibn Harun abarna Hammam haddasa Qatada an gudama ta mini an gudama ta bin barata al-Qujayti an samura ta bin jundubin an nabi sallallahu alaihi wasallam qal an kabar ga manzo ya kabar ga manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ban tarakal jumu'ata min wanda ya bar Juma'a ba da wani hanzari ba dinari.
To ya ɗau dinari guda ya bayar a matsayin sadaka. Idan bai sami dinarin ba, to ya sadaka da rabin dinari.
Abu Dawud ya ce, haka Khalid ibn Qais ya ruwaito hadisin. Ya amma idan gane da isnadin ya bambanta da yadda shi wannan ruwa da aka kawo. Amma a matanin ya dace.
حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا محمد بن يزيد وإسحاق بن يوسف عن أيوب أبي العلاء عن قتادة عن قدامة بن مبارك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ياتي من فاته الجمعة من غير wanda juma'a ta tsere masa ba tare da wani hanzari ba فليتصدق بدرهم to ya sadaka da dirhami أو نصف درهم ko rabin dirhami أو صاع حنطة ko sa'i na أو alkama نصف صاع ko rabin sa'i na alkama wannan wato ya fi sassautawa fiye da wancan Eh, musamman aka dubi zamani yadda ake ciki a yanzu aka ce ka dubi dinari guda ka baya eh di- dinarin nan ya kai nawa a yanzu dinarin kimarsa ta haura ta ha wajen dubu ɗari uku ka ɗau dubu ɗari uku ka bayar ka ka ba kowa zai eh za ka aiki da wancan ai za a ƙara neman mutane su je juba lalle lalle to قال أبو داود Abu Dawud ya ce- أو سعيد بن بشير sai da bashirin ya ruwaito shi daga kasada inda aka faɗa a nan إلا أنه قال sai dai shi a tasa wa ba sa'i ya ce ba mudinnabi ko rabin mudi ko rabin mudinnabi قال عن سمرة Ya ce daga Samrata, abu da ya ce na ji abin da hambali ana tambayarsa daga babbaci da aka samu a yadda aka ruwaito da hadisin فقال همام faƙala sai ya ce hammamun indi a min ayyuba hammamu ya fi kiyayewa a wajena fiye da ayyuba wasu a irin namu nusa sai suke kuskure wajen sa ɗuba ɗubar guda biyu inda ka bata ya zama bayan faƙala ɗin sannan hammamu ɗin a kawo ba wai hammamu ne ya faɗi maganar ba faƙala a imam ahmad ya ce hammamun indi a min ayyuba hammamu ya fi kiyayewa fiye da ayyuba a wajena
babu man tajibu alaihi aljuma'a shi yasa kenan ba irdirabi inda inda ake cewa akwai irdirabi sai inda duk fuskokin suka daidaita amma an samu fuskar da ta furin jaye to kuma za a kyale fuskar da ta saba mata a ce ita waccan ko dai sha za ce ko munkara wannan wanda ta fi karfi a ce ita ce ma'arufa ko mahafuza to babu wanda tajibu alaihi aljuma'a babu wanda juma'a ke wajaba akan sa waye aka ce ana nema lalle je juma'a حدثنا عمرو بن صالح حدثنا بن وهب أخبرني عمرو عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن روة بن الزبير عن عائشة زوج النبي يا كم لك عائشة بتاع النبي صلى الله عليه وسلم cewa ta ce كان الناس يتناوبون الجمعة mutane sun kasance suna sakowa juma'a min manazilihi daga gidajensu daga tudun Madina ma kan tudun Madina suna gangarowa dan su juma'a tare da manzo sallallahu alaihi wasallam حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن محمد بن سعيد عن الزاهدية عن أبي سلمة بن زبيد عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم Abdullahi bin Amr ya karba hadisi daga Abdullahi bin Amr bin al-As ya karba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam yace الجمعة على كل Juma'a wajiba ce aka duk wanda ya ji kiran sallah قال أبو داود Abu Dawud yace وهذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورا على عبد الله بن عمرو ga wasu jama'a sun rawaito hadisin nan daga Sufyanu a matsayin mawqufi wala ya fa'u ba ce daga Annabi ba إنما أسنده قبيصة Kabisa shine ya fade shi a matsayin marfu'i باب الجمعة في اليوم المتيري babu me hukuncin juma'a a ranar da ake ruwa
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا أمام عن قتادة عن أبي المليء عن أبيه أن يوم حنين كان يوم مطر ranar yakin Hunainu rana ne da ake ruwan sama فأمر النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci wanda ya masa kiran sallah da dadin sau da yake masa kiran sallah cewa in ka yi kiran sallah ka faɗa cewa kowa ya zauna inda yake yi sallah tunda ana ruwa wannan kenan yake nuna fahimta musamman irin ta malikawa da suka ce uzurin barin juma'a shine uzurin barin zuwa sallar jami'i in wanda zuwa sallar jami'i ba a nema ba a kansa to juma'a ma ba a nema ba wa uzur tarkiha wal jama'ati yadda mai mota ta yake faɗa ko wa uzur tarkiha wal jama'ati to yan- ya dace kenan wannan hadisin yadda shi Abu Dawud ya fahimta ya dace da fahimtar malikawa a irin da
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن صاحب له عن أبي مليح أن ذلك كان wannan ya fi ne a ranar juma'a عن نصر بن علي قال سفيان بن أبي أخبرنا عن خالد الحزاي عن أبي كلابة عن أبي المليح عن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية a ya faranci manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi sulhun hudaybiya في يوم a الجمعة ranar juma'a وأصحابه aka مكة yi ruwan sama لم تبتل أسفل amma ruwan sama ba mai yawa ba domin ko da kasan takalman su ma bai jike ba فأمرهم أن amma tare da haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce su su yi sallah a inda suke kowa ya sallah a inda yake باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة babu barin zuwa sallar jam'i a dare wanda ake tsananin sanyi
حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عمار بن زيد حدثنا عيوب عن نافع عن ابن عمر نزل بالدجانانة Ah, Abdullahi Umar ya sauka abu da ake kiransa Rajnana a wani dare mai tsananin sanyi.
فأمر المنادية Yau mace mai kiran sallah نادى ya kiran sallah ya sanar بالرحال cewa kowa ya sallah a inda yake.
قال أيوب Ayubu ya ce, عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كان الليلة باردة Manzala sallallahu alaihi wasallam kasance idan dare mai sanyi ya zamo dare ana tsananin sanyi ko ana ruwan sama أمر المنادية yana umartar mai kiran sallah ya kira cewa kowa ya sallah a inda yake.
حدثنا محمد بن هاشم حدثنا هشام حدثنا اسماعيل عن ايوب عن نافع قال نادى ابن عمر بالسلام abdullahi umaira ya yi kiran sallah a nana gudu ake kira wa wajenana ثم نادى sannan ya yi kira to kowa- kowa ya sallah inda yake قال فيه ya faɗa a wannan قال ruwayar رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan ya ba da labari daga annabi sallallahu alaihi wasallam انه كان يامر cewa annabi المؤمنين sallallahu alaihi wasallam ya kasance da wata mai kiran sallah بالصلاه ya kiran sallah ثم sannan ينادي iya gaba kiran sallah ya sanar cewa kowa ya sallah inda yake ليله البدر wanda wannan a dare ne sanyi ليله المدر ko daren da ake ruwan sama bis safari a halin tafiya على ابو داود abu dawud ya ce روى حماد بن سلمة عن أيوب وعبيد الله قال فيه Hissafari a halin tafiya التي ƙarrati a dare mai tsananin sanyi أو ko المدينة mai ruwan sama.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه نادى بالصلاة Ya ce- ya yi kiran sallah abu da ake kira wajilada a wani dare mai sanyi warihin ga iska ga sanyi ga iska.
قال في أن Ya faɗa a ƙarshen kiran nasa.
ألا صلوا Na'am ku yi sallah a inda ku sauka.
ألا Na'am ku yi صلوا sallah a inda ku sauka.
ثم قال Sannan ya ce, إن رسول الله صلى الله عليه وسلم Manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance da wata mai kiran sallah إذا كان الليل in aka samu مباركا dare mai sanyi أو ذات ko da ake مكان ruwa في سفر a halin tafiya yana cewa ألا صلوا da في an حال- kowa ya sallah inda ya sauka
حدثنا القانبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر يعني أذن بالصلاة في ليلة ذات برد Abdullahi Umar ya kira sallah a dare mai sanyi da iska فقال yace لا صلوا na'am ku بالرحال.
sallah inda ku ثم قال sannan إن yace رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam يأمر المؤذن ya ce da mata mai kiran sallah إذا كان الليل idan dare mai باردة sanyi ce أو ذات ko rashin مكان daren da ake ruwan sama يقول cewa mai kiran لا sallah صلوا iya gaba بالرحال.
kiran sallah ya ga- ce na'am ku sallah a inda kuke حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وحدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال Mm, Abdullahi Umar yace نادى منادي رسول الله mai kiran sallah manzo Allah عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam ya kira sallah da haka a Madina المدينة في الليلة a المدينة dare mai ruwa والغداة da kuma safiya mai sanyi قال أبو داود abu dawud ya ce وروى هذا الخبر يحيى بن سعيد ya bi sa'id al-ansari ya kira ya waito da hadisi daga qasim qasim bin muhammad ibn abi bakr as-siddiq daga abdullah ibn umar daga annabi sallallahu alaihi wasallam قال فيه ya faɗa shi a tasar ruwa fi safari ba fil madinati ba a halin tafiya حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا الفضل بن بكير حدثنا زهير عن ابي الزبير عن جابر قال jabir ibn abdullahi Allah ya kare da a gare su yace نام رسول mun kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a halin وسلم tafiya فمطرنا aka yi mana ruwa قال رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace يصلي من شاء منكم في رحال wanda ya sa ku ya salla a inda yake a inda ya sauka حدثنا مسدد حدثنا اسماعيل عبرني عبد الحميد طيب.
صاحب الزيادي حدثنا عبد الله بن الحارث بن عم محمد بن سيرين عن ابن عباس قال لمؤذنه Abdullahi bin Abbas Allah ya kare da a gare su ya ce ga mai kiran sallarsa a ranar da ake ruwa إذا قلت idan ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah فقل حي to على kaga ce ya Allah sala ku to sallah قل صلوا في ke ne بيوتكم an ku yi sallah a gidan da jinku أن الناس استنكروا ذلك sai zama mutane sun yi mamakin haka suna ganin an yi daidai kuwa فقال sai Abdullahi bin Abbas ya ce يرفع على ذا من هو خير مني ai wanda ya fi ni ya aikata irin wannan إن الجمعة أزمتهم hakika juma'a an nemi lalle a zo وإني كرهت أن أخرجكم amma na ki a ce na fito da ku وتمشون في ku zama kuna والمكر.
tafiya a cikin eh, tabo da ruwan sama
باب الجمعة للمملوك والمرأة babu hukuncin juma'a a haƙƙin wanda yake bawa da kuma mace
حدثنا عباس بن عبد العزيز حدثني إسحاق بن منصور حدثنا هريم عن إيس إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce الجمعة حق واجب juma'a haƙƙi ce wanda take eh, wajibi akan duk wani musulmi في eh, جماعة a cikin inda an sami jama'a إلا أربعة in ka ga wanda yake musulmi amma a ce juma'a ba ta zamo lalle a kansa ba to mutum hudu ne عبد مملوك na farko bawa wanda wani ne ya mallake shi to juma'a ba ta aujaba akan bawa امرأة na biyu mace mace juma'a ba ta aujaba akan mace أو سبي na uku yaro wanda bai balaga ba wanda daman shi gaba daya ai ba ma abin da ya wajaba a kansa أو مريض na hudu shine maras lafiya قال أبو داود Abu Dawud ya ce, بن شهاب ya rukun shabin ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai ji komai ba daga gare shi yasa wannan hadisin za a dauke shi kenan daga cikin marasilus sahabati hadisin da sahabi ya ruwaito amma bai faɗi na sama da shi ba alhali ba shi ya ji daga manzo ba wanda mafi yawan malamai duk sun tafi akan cewa marasilus sahabati hukuncin su ingantattu ne Ah, saboda me ko da wanda suka ce mursali ba hujja ba ne amma suka ce mursali na sahabbai ai galibi ya karba ne daga sahabi shi inda rashin sanin wanda ya ruwaito daga manzo sallallahu alaihi wasallam yake cutarwa in ba a tabbatar wato ah, shi wanda ya shafe shi ya shafe sahabi bane amma an tabbatar sahabi ne to wannan ai duk sabon annabi adalai ne yau shine abin da aka faɗa ko to باب الجمعة في باب- القراءة babin yin juma'a a ƙar- alƙaryo حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعمر بن عبد الله المخرمي لفظه قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن تحمان عن أبي تمرة عن ابن عباس قال ya ce إن أول جمعة جمعت في duk الإسلام wani masu na abu jamrata wanda suka yi ruwaito daga abdullahi abbasin su goma ne sai guda ɗaya shi abu hamzata ne ko a farkon juma'a da aka yi ta aka fara tara mutane don a juma'a a musulunci بعد جمعة bayan juma'a da aka yi a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam a madina جمعة wallahi juma'a ce da aka yi ta a guri da ake kira juwasa قرية من- wata alƙarya ce daga alƙaryun ƙasar bahrain قال عثمان usman ya ce قرية من قراءة القيس alƙarya ce daga alƙaryun a ƙabila Abdulkais wanda dai Abdulkais su ne dai mutanen Bahrain ɗin. Shi yasa sabanin kawai a sunan ne amma ba a kan wajen ba.
لا قتيبة بن سعيد حدثنا عمر إدريس عن معمر بن إسحاق عن معمر بن أبي أمامة بن سالم عن أبيه عن عبد الرحمن بن كعب مالك وكان قائد أبيه بعد ما Shi Abdulrahman ibn Ka'ab ibn Malik in shi ne yake wa mahaifinsa jagora bayan da ganin mahaifin Ka'ab ibn Malik Allah ya ƙara da gare shi ya tafi. An abihi ya karɓi hadisin daga mahaifinsa shine Ka'ab ibn Malik أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة cewa shi ya kasance idan ya ji kiran sallah a ranar Juma'a ترحم لأسعد بن yana زرارة cewa Allah ya ji kan Asad ibn Zurara وقلت له Abdurrahman ya ce sai nace da mahaifin nawa me yasa duk juma'a da kaji an kiran sallah sai ka ringa cewa Allah ya ji kan Asad ibn Zurara ألا sai ah, Ka'ab ibn Malik ya ce لأنه أول من جمع بنا في حرم na nabiti يعني لبيتي ah, min harrati bani bayarata fi naki in yuqalu lahu naki ul harimati domin Ah.
shine farkon wanda ya tara mu yi mana sallar juma'a a gudu ake kira harimin nabi daga dutsen bani bayara a wani fili da ake kira naki ul harimati قلت كم أنتم يومئذ na ce da shi to ku kai ku nawa a wannan ranar الأربعون ya ce mun kai mu arba'in wannan ne hujjar a shafi'awa da suke cewa juma'a tana inganta ne da mutum arba'in ko abin da ya sama da haka Babu
babu malikawa suka ce a'a ba iyaka a farko illa iyaka wajibi ne su zama mutane ne da za su iya rike gari za su iya rike kawunan su da an yakunu jama'atan ta takarra bihim qaryatu amma hadha fil ibtida'i wa ma fid dama fid dawami fatajuzu bisinai ashara baqina li salamiha a bayan nan wato da farko dole ne kafin a fara juma'a sai ya zama mutanen wajen su kadai za su iya rike kansu masu sana'o'in da ake bukata yau da gobe akwai su a cikinsu amma bayan nan kuma in dai aka samu mutum goma sha biyu a bayan liman to juma'a ta yi amma ya zama du- mutum goma sha biyu wanda duk juma'a ta waje ba a kansu ne to babu babu إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد idan ranar juma'a ta dace da ranar idi قام عمرو بن كثير أخبرنا إسرائيل حدثنا عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة الشامي قال Ah, yace لقيت معاوية na rasu ma'aikata bin abi sufyana وهو يسأل زيد بن alhali أرقم yana tambayar sahabi manzo zai damna arkam قال ya ce عاش إتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إيدين اجتمعا في يوم ka taɓa halartar idi biyu da suka haɗu a rana ɗaya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce yau idi ne kuma yau juma'a قال نعم sai zai damna arkam ya ce kwarai قال كيف فكيف صنع sai sai a muawiya ya ce to ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ye a wannan ranar قال صلى العيد ya ce a- zai damna arkam ya ce yayi sallar idi da safe ثم رخص في الجمعة sannan ya rangwame a zuwa juma'a Kalaman sha an yi salliya falisalli.
Ya ce wanda yake son ya zo ya sallar juma'a ya iya tsayawa ko ya iya zuwa ya sallar juma'a.
Da suna Muhammad bin Ɗarifin Albajaliyu. Da suna Asbatu an al'amashi an aɗa bin Abi Rabayin kala sallah bin Ibn Zubair.
Abdullahi bin Zubair ya yi mana sallah ranar Idi ya zama ran Idin ta dace da juma'a.
Awwalan nahari.
Ya sallar Idi farkon yini.
ثم ركنا إلى الجمعة sannan da a bayan zawali muka zo wai za a juma'a لا يخرج إلينا abdullahi bin zubair da yake fitowa فصلينا وهدانا kenan sai muka yi sallah ɗaiɗaiwa كان ابن عباس sannan abdullahi bin abbas baya cikin madi makka wannan ya faru ne a cikin makka sannan shi abdullahi bin zubair yake halifa a makka to shi abdullahi bin abbas yana da'ifa فلما قدم yayin da ya zo makka daga ɗa'ifa ذلك له sai muka ce kaji kaji yadda abdullahi zubairu ya yi mana ya yi mana idi da safe amma da rana ya fito ya mana juma'a ya ki fitowa فقال sai abdullahi na abbasin ya ce أصاب السنة ya dace da tsari yadda ya yi dinnan haka tsarin yake
حدثنا ابن خلف حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال قال أتاه اجتمع يوم جمعة ويوم فطر a ranar juma'a da ranar ƙaramar sallah sun haɗu a zamanin abdullahi zubairu فقال sai abdullahi zubairu ya ce إيداني اجتمعا في idoji يوم ne biyu da yake sun haɗu a rana ɗaya فجمعهما jami'a sai ya ga cewa to bara a yi su gaba ɗaya musamman tun da kowace a cikin raka'a biyu ce ya sallace su raka'a biyu bukuratan da safe لم يزل عليهما bai ƙara wata sallah ba akan wannan guda biyun har sai da ya sallar la'asar حدثنا محمد بن مصطفى Umar ibn Abdul Wasabi al ma'ana ma'ana hadisin nasu ya dace ko da yake a lafazin akwai bambanci kala suka ce حدثنا بقية حدثنا شوبة المغيرة الدبي عن عبد العزيز بن رفيق رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce قد اجتمع في يومكم هذا إيدان Hakika idi biyu ya taru a yinin nan naku ga idin sallah ga idin juma'a من شاء جزاءه من الجمعة wanda ya so zuwan da ya na idi in ya koma gida ba sai ya dawo juma'a ba wannan zuwan ya wadatar da shi daga juma'a وإنا مجمعون amma mu za mu yi juma'a Wan- mu za mu yi juma'a wanda suka ce za su yi juma'a ko da da wannan kaɗai suka dogara ai ya wadatar da su maza Allah ya yi idin amma ya ce tare da haka zai juma'a yanda malaman mu suka fahimta shine cewa wanda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba sai sun zo ba wanda suke zuwa daga waje ba Ah.
wanda suke cikin gari ba a'a wanda gangarowa suke daga ƙauyuka na gefe su ne ya yi musu rangwame cewa in sun koma ba sai sun dawo ba amma duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya za a dauka cewa yafi tunda gashi ya ce zai juma'a to ko wannan kadai ya isa hujja ga malaman mu akwai malami ah, wato Muhammad ah, Ali ah, Muhammad Hussein ah, wanda yake malami ne da aka yi shi a Makka zai wafati wajen 360 da wani abu ya rike ma kamar eh, ministan ilimi karkashin daular wannan ah, ah, ah, Malik Hussein Malik Hussein kafin wa'annan wahabiyawa su kore shi to ya yi littafi musamman akan wannan matsala wanda ya kawo hujjoji daban-daban da zantutukan malamai da dalilin da ya kawo mafi yawan malamai sun tafi akan cewa juma'a dai ba ta saraya don an sallar idi wa'anda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba sai sun dawo ba daman wa'anda juma'ar ba ta wajaba ba a kansu magana Abdullah bin Zubairu ko magana ce ta sahabi tana iya zamowa hujja tana iya zamowa ba hujja ba in ya zamo akwai hadisi marfu'i ko fahimta tabbatacciya wadda yake ta saba da ita to ya wannan da ya zai kirkita wannan matashi ya koro waɗancan su yana nuna kamar ya kore waɗancan ko ko ya nuna cewa ita wani wajen kaga yarin gaya a kansu tunda dai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai idan da ya fara kawo shi sannan ya kawo wa'annan an sai zama bai ladabi ba ga wa'anda aka ciro wa'ance maganganun na baya daga gare su ko inda an kama maganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aka kawo maganar wani daban eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi idin kuma yace za mu fito mai juma'a eh kaga da to a sannan kuma yace za a kawo magana Abdullahi bin Zubair cewa ya yi idi ya zaman sa a gida yake fitowa juma'a kaga ai an yi rashin ladabi ga shi Abdullahi bin Zubair to قال عمر عن شوبة mhm kala Umaru an shubata shi ta ruwaya
babu ma yuqra'u fi salati subhi yawm al-jum'ati
ba tu ba haddasana shu'ubatu ba an shu'ubata babu abinda ake karantawa a sallar asuba a ranar juma'a حدثنا مسدد حدثنا ابو عوانة عن محول بن راشد عن مسلم البدين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا في صلاه الفجر يوم الجمعه.
من قال صلى الله عليه وسلم يا كسن تينا كرنتاوا اصلى الصباح ترى الجمعه تنزيل السجدة صلاه الف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين
فلا تعالى الانسان a raka'a ta farko a raka'a ta biyu kuma yana karanta halatai alal insani hinun min ad-dahr
حدثنا مسدد حدثنا عن شوبة عن مقول بإسناده ومعناه da isnadin hadisin da ya gabata da ma'anar ذلك في صلاة الجمعة بسورة الجمعة yace kuma a waccan wannan hadisin cewa a sallar juma'a kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratul juma'a ce وإذا جاء a raka'a ta farko ya karanta kuma idza ja'a al munafiquna a raka'a ta biyu salam da sai ta shabab al lafsi bil jum'ati ko babu lus bil jum'ati ba Allah ya